لي صدري الرحمن الرحيم قل للمخلفين من الأعوان تتدعون إلى قوم ذي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والكاتب لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم على آله حق قدره ومقداره العظيم يا همة الشهيد لنا بهذا المهدر وجعل به بنظرة جاتنا بزمنه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل نبيك ورسولك تعظيما وتشريفا وتكريما وانصر مقام المحمود الذي وعده انك لا تخرج ميلاده ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة إلى عذاب النار ربنا اشف عنا العذاب إنا ممنون ربنا اشف عنا العذاب إنا ممنون سبحان ربك رب العزة عما يصفون سبحان الله المرسلين والحمد لله رب العالمين قل للمحلفين Allah subhanahu wa ta'ala ya so daga matama mutanen karkara waɗanda ke ɓangaren hanyar zuwa makka wanda suke an faɗa musu a tunda wurin aikin ƙona sai suka ga cewa za a yi mutanen makka fakarka su zo haka su suka ɗauka in aka zama za a rayu lahiya ba sai kowa ya rike da cewa ga uluri ne ga uluri ne shi da allah kuma da wata ala da waɗannan da suka da ƙulli mara biya masu wannan jinkirin yin al'adu na mutanen karkara sai su auna za a ƙara kiran su da ƙaunar zuwa wasu mutane uluri ba su shadidin ma'amuta tsananin yaƙi kila kune huko nuna hiya ko nuna hiya ashabu ya mama mutanen birnin yamama au mutanen da kazzabi ko ko mutanen da kazzabi au mun fariku ko ko mutanen farika wal ruma ko ko mutanen rum to ati mun auzin ko ko ya ƙeru auzin ko su mi da kai umarni da za a ba ke nan nan gaba karatu فإن تطيعوا إذا ممكن بيئة الله يوجدكم الله أجرا حسنا الله بذلك لا دام يجمع كما تكتشعر ما يقول الوزراء وإن تولوا كما توليتم من قبل إن كنت جولا كنت بعد بايا كما يقول بعد بايا من قبل لوك من قبل أي كم بايا يؤذبكم عذابا الله بيئة تتكون لك الجوع أليم من رقبها ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يؤذبه عذابا أليما الله سبحانه وتعالى ليس على الأعمى حرج رجل سميع يأتي ga makamu ba matsala ba ne akwai uzuri babu laifi wala alal amal harin wanda ke gudu babu laifi bai zo yaki ba wala alal mari mara lahiya babu laifi bai zo yaki ba fi tarkil jihadi a cikin rashin zuwa yaki wa man ila Allah wa rasulahu wanda ya gaya ga Allah da manzo nai nurindir mutan natin za mu shiga da shi gida aljanna ta dinu ta haru aljanna da kwarewa suna gudana karshen ta wa man yatawalla wanda kwarewa juya نؤثر النظام ولا يتدشي أبار الأليم ونبتق أبار أبرنا ونبتقوا هو النار شيء جنوتا لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا لقد لقد رضي الله Allah subhanahu wata'ala ya ba da yarda ta yi aka kuma zo da lamun ta hakiki hakan ko kuma lamun kasan ga tabbatarwa ga rantsuwa ai mu'minina masu imanin da irin ba sunaka suka yi mubaya'a da kai akan cewa an kai sai Usmanu lokacin da aka tura shi haɗa mutanen maka cewa ga annabi nan da sahabbai ne za su zo su aikin al'umma sai suka rika sai Usmanu suka ce to kai kam ka to ila ba mu bari ka koma a ƙarshe aka rubuta wai an kai sai Usmanu to sai manzo Allah sai mu ce kun da hakan ta tabbata ni ko dalilin sahabbai na ko ba makami ko ni kada suna da garin Makka to sai sahabbai suka ɗau alƙawarin cewa duk abin da ya ci ga ciwo to wannan alƙawarin da suka yi sai Allah ya ce ya yarda da ku an yi wannan al'amari da ta ku da karkashin wata ita ce ya sai ya samaratu shi ne icen marke wata ce kuma samaratu icen gawo wani alƙulun wata lafi da atis su ne mutum dubu da ɗari uku ko ko dubu da ɗari hudu bisa zance mahi inganci wahansu da atis ko ko mutum dubu da ɗari biyar ala'ayi halin da mutane sun haura dubu da ɗari uku sun haura haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hiji amma ta tafi min hijira shekara shida da hijira yana nufin ya umra da ya kai birnin Hudaybiya Ubai da makasar mana mutum ma ya fito akwai zango guda tsakanin sharuwa ma'ana ta hiyar dare guda sai aka aika mutanen makka shafakatan alaihim don tausayi gare su a sanar da su annahu ja a ziyarati ya zo ne don ziyara ziyaratu zai ziyara ɗakin Allah ba yaƙi ne an kafa ba saboda in su haka mutane gaba ga kawai an zo abin za su ɗauka Muhammadu ya zo yaƙe su to amma sai aka aika musu don in sun ga mutum guda hankalin su zai kwanta to yin hakan kuma sai su haka wai an musu sakakka da aka aika sai ne Usmanu sai suka rike shi maka suka ce ka dawo gida annan suka ce mashi an talaka an talaka da zai kai kan mun baka dama ka tsawabi tsakin Allah fala amma shi dan uwanka Muhammadu ba mu ba shi ikon tarwa ya tsawabi sai ya ce masu tsakin da an ka hana annabi Muhammad ba zai wa insha Allah la hajja li ni ban da bukata da shi ai wancan da ni kwaro ba shi Muhammadu na ni bukata da shi bisa ga wanda daki sai ya ce ba zai tsawafi tsakin Allah ba kuma abin da ya bada wannan karina ta nuna inda shi sai ji usman ya ɗauka ɗakin ɗakin ka'aba ya yi annabin martaba to da ya yi ɗawado amma da ya ɗiba ya san cewa annabi da ya baro ya yi ɗakin allah ya yi ɗakin ka'aba martaba to sai bai yi ɗawadin ba adaban ma rasulullahi da kuma kiyaye ladabin tare ne da annabi sallallahu alaihi wasallam to sai hilafatun sabanin maganganu suka gudana da sarƙoƙin magana a ƙarshe dai aka yaya ta an kuruta wajen mazala ana usman da zai ko suna ƙarƙasa da hukumar cewa sai yi usman da aka aika ƙurai shafin kashe sai manzo Allah ɗora hannu ya dama alal kura ga hannu hagu alƙala ya ce haɗa wannan hannu na dama ƙaru baya a ce sai yi usman udirtu bihi samira in dai abin da aka faɗa manna cewa wai an kan zai usmanu to ba zan koma gari na madina ba a ta kwatlan sai na yaƙe su kuma in kashe su an ahirin baki na yau in na shiga maka ba daga kowa da don haka su wanda ya yadda ya mini baya a kan za mu shiga maka ko ta hali a sai su haɗar kullum dukkan suka yi cabba suka yi baya a kan ko a yi murnu ko a yi rai kowa ya yi al'adar ƙafin zai yaƙi ko ba zai ja baya ba ba zai kan manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallam a sai kusa da an kashe mutum dubu da ɗari hudu ko dubu da ɗari biyar dukkan waɗannan mutane sun yi mu baya a kan mutuwa fala ma sada quraishun bizalika to can duba quraishawa tun da tsakanin babu nisa sai quraisha suka samu labarin cewa muhammadu ya kai matsar sarbai ne ko ta halin a arzan shiga makka sai suka razana suka tsorata suka aiko rijalan lissuli suka aiko wasu mutane a safanci tsakanin su da manzo allah sallallahu alaihi wasallam min hu rasul mas'ud al-madani akwai urwat dan mas'ud dan kabilar bani sa'id shi ne sarkin garin ɗaiba sai ya ce mutu ilan rajin ku banni in zo wurin muhammad ni na iya shi amma in wani na dawo la tu halifuni duk abin da kuni na faɗa muku to wallahi kar ku faɗa muku ra'ayina duk ra'ayin da na gano na zo na ba ku labari to kar ku kar ku da kun shanga to sai shi a, shi sai urwat ɗin ya zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da shi da mujira ɗan shi uba ɗan ɗan uwa ne to shi ko a, wal mujira tun shi ubata shi dan dan uwan maf'ul urwatul maf'ul to dan dan uwa ne shi ne ka gane annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan rana shi aka duki to da urwatu ya ta sama annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ta kobi ne ya tashi tsaye wurin kare annabi sallallahu alaihi wasallam maf'ul sai ya zo wurin sai urwatu maf'ul ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam al'adar sarakunan larabawa malikun in basara ce yana nuhin ya yi magana an yi kalima malikan ya yi magana da wani basara ce kalaman jibjan magana ta gaskiya a wuri ne wata ba maganar wasa ba sai ya zo sai miƙa hannu ya kama gene ne ya shawa ma'ana ya mai mu baya a ya sallama kun bai ce komi bai ta a da laraba sarki da sarki kaunu da ya ce to shi urwat dan mas'ud ya ne an ya hudu bil yati rasulullah ya taba gane annabi sai mujira dan dan uwa ne sai kai mai gudu da gehen takobi sai ce mashi ya duka min li yati rasulullah kata duka wallahi in hannun ka sai kuma da gane annabi ina kashe kawai ka fa sai sai shi ko sai ce mashi wanda ne wanga sai ya ce dan dan uwanka ne mujira tukuru shubata dan dan uwanka yau ba yau ba ba ba magana zumunta muka yi ba sai ce sai shi ko ce mashi ya kai limami ne wai shi mugira dan shuba sai ya ce urwatu dan urwatu mafudin ya kai sarkin yaudara a to shi urwatu wai ya ce ma urwatu ya ce mugira ba zirtu ban bushe ba a kali gara matuka ina rankon ba ku sukan da kabarin da tutar maka kundin jahiliya tun zamanin jahiliya kuma yau na zo yau kai ne za ka saka mani da wannan in zo wurin neman alfarma ga mai gidanka kuma ka kwaɓe ne ka cewa in neman gana shi za ka ni sannan sahabbai suka lura sai suka ce ya muhammad ya daga allah ana ma faƙada ce ya muhammad ana ma ra'aitu da ni ban taɓa ganin wannan kurba rijalan lil harbi mazajen mayaka wai shi shi uwar dan dan mafuru wai can muhammadu ya ni nan wurin ka ban ga mutane mayaka ba ban ga mutane mazaje lil harbi don yaki ba waɗannan na tare da kabir riski ne ma'ana almajirai ne ko wani ya tattauna nan gehen ka don su ci abin da a wurin ka fakar kadai ma ya kuma ba wanda aka abincin zaki na yi idza da harta harban in ka shiga fagen yaki wai ko ka yi razanar da annabi sahabbai ne in ka shiga fagen yaki da fara ku an ka duk za su haka zubarka sai abubakar ya ce mashi ya ce kai urwatu ta yadda ba ta yadda ba farjin latar da kaka bauta ba sai ka sai ka bauta farjin ta sabba ilahu shi abubakar ya zagi ubangijin nasu sai shi urwatu ya ce wane ne ka magana ƙanun sai suka ce mashi wannan mai magana wakilin annabi ne abubakar sai ya ce ina ma ne ba abubakar bane ya mini wannan zagi ya zagi abinda nika bauta ma abubakar ya taɓa kyauta mani tun da daɗewa a cikin zamanin da ya gabata kuma ban mayaran ko bane saka mashi balle yau in mai da bakan magana al'adar larabawa duk mutumin da ya kyauta maka in baka saka mashi ba in ya ba wani abu wanda ranka bai so ba ka mai mai da baka sai ya diba dama da hagu ya koma gida makka bai tsaya ya samu abin da ya fito wurin kuren annabi da safe ba sai ya ce ba kuren shawa wallahi ban ga alheri gare ku ba a cikin ya kan wannan mutum ka ji dama an ce ya fi ɗan yaudara ya wace wani annabi ya ce mai waɗanda da agare ka an tare da kai almajirai ne mai wata wai yana so ya ragunar da annabi ya dawo ba biyan bukata shi ne ya kawo makurai shawa to wallahi ina tabbata muku kada ku kuskura ku ya zuwa ga mutum ila farisa na zo wurin sarakunan farisa na zo wurin sarautar kirra na zo wurin fada sarkin kisra wani harshen italy na zo italiya kasar rom wurin fada fada rom inda aka inda aka rubuta sarakuna kuma na zo ga kar- birnin kaisura malikan mu'azzaman ban taba ganin wani basara ce ba za a girmama wa fi tsawon cikin mutane ne ka musulmi muhammadi kamar yadda sahabban muhammadu ka girmama muhammadu waɗannan mutanen da aka haɗa muhammadu wallahi ba su bari su kai ga muhammadu abadan har abada ni na ga duk sanda muhammadu ya yi magana sai su kare kunne suna saurari kalmar da za ba su bari su haɗa rubuci ta ba ga kalmar da muhammadu ta bari kuma a ƙarshe abin mamaki in muhammadu ya ƙare magana ya ƙare magana duk abin da ya faɗi ko mai daɗi ko mai wasan sun umarni ne kuma na gana lura in yi alwallah in ya rage farkon ruwa na alwala sai ku ta kokowa ala kulalati wa nudihi duk da cewa sai ku samu sauran ruwa alwala sun da bi albarka wanda ya samu wani abu na sauran ruwa alwala annabi ya yi murna jiki na shi don neman albarka kuma in muhammad ya yi tauri da miyau kazalika sai abin majina a ɗauko ana shayewa da shi ƙalu sai sun ka ce ma'auratu mas'ulin kai jabanta wallahi da kare tsorata faɗar kadai saboda lamma ra'ayin da rajula sai ta kaga mutum ne kare game da shi ƙalu sai ce a jihunu ana ni urwata ni ne zan razana ni ne zan ji tsoro ni sarkin ɗa'ifa to da nan bai ƙarshe ma'aurai shafo ne sai hauta guwa ta yi gida ya koma gari ne mi'ata ne min shada'ani sai aka tatta mutum ɗari biyu na sadaukai shi ne ƙirƙira mutum shi ƙirƙira mutum ta abin jihar yana cikin shi a jagora kahin ya musulunta sai ya ta ban marunduna annabi sallallahu alaihi wasallam da yaƙi wai wannan kalma da ƙorwar ɗan wasu da wanda mutu ta hufa ta sai aka samu sadaukai majiya ƙarfi mutum ɗari biyu suka ta san ma annabi kuna zuwa Allah ya bani zuwa akan su duk aka kama zuwa ne wa usiya bihim ila rasulillah aka zo da sunan annabi sai annabi ya ce ku fake ku ku koma sun dai ganin mu irin ku fake ku koma sai annabi ya ce muku na ce muku na zo yin umra ba na zo yaƙi ba inda na zo yaƙi waɗanda su zai ga kashe ku gaba ɗaya ku ƙale su an miskinai ko da shi wancan uzur ta yace muna miskinai yanzu mun gwada mai in miskinai muke ga ku mun kama ku miskini ba makami ga hannu yana kama mai makami ga hannu hannu ba tilan yamsuna ku ƙale su koma fara da mutum koma marar ibi su hailu su hailu da amurin marar ibi sai shuɗe da cikin wata abu jihar rajiyan yana mai koma da kamar yi daga dawowa ta daga hanyar shi kuma sai maza alasar sama ya yi magana da suhaim alfa ya ce kai shan ƙwarishawa ya ƙoƙa ta darje ku turi tunar harba amma ku suhaim ba ku bushe ba sai kuna da tsaye yaƙi yanzu ni ga na zo don je su ɗakin allah fakar kadai saboda yana shirku bai ne ba hikar takobi ba na ba magana yaƙi وكل هناك فيها تعذيب بيت الله الحرام انا اوافق عليها duk hulɗar da za a yi wadda za a girma ɗakin Allah to zan tabbatar da ita wala mu yi kitala kun bar da yin yaƙi illa kitala amma kai mu hali ko da quraisha in ba ku mun koyi sai yaƙi fa zaka to a tawo a kwanta fata haɗu ku hailu sai ku hailu ɗan abu ya tafi wajen quraisha ya ba quraisha labari sai suka ce mashi to yanzu kan mun yadda tun da waɗanda muka aika yan rundunar mutum ta sun yi wurin yaƙi su gwada atisayin nasu an rinjaye su sannan kai ka zo da magana ta aljishi ko mun sani muhammad ya magana bai canza ba to tun da kai yi wannan magana da ke ta koma mokin taka ka koma wurin muhammadu ka fi dan mura sulhi tsakanin mu da shi sai su haihu ya dawo da maza Allah sun sama ya ga su haihu ya dawo sai ya yi alfaru da shi ya ce al'amarinku ya zo da sauƙi mutanen ƙwarisha sun yadda da sulhi saboda maganar jihun na su haihu yuridu sulha inda ba su yi sasanci ba da ba su ayyukan su haihu ba ta mamu fa'a fata su haihu sai ga su haihu ya iso sai su hali ya ce ma annabi sallallahu mutanen ƙuran sha kuna so an taji amma ka koma hadar ama ka koma bana kada ka zo ka yi aikin hajji bana don su da ƙuran shawa aini ne gare su fa ba ga ba ga mace tsakanin ka da su kai mutu takakka kai umra a ce ba su za ka ƙurgoni ba don haka da Allah suna roƙo albarma ka koma sai shekara mai zuwa sannan ka dawo mu ba mu dan mu dan lanta mu kada mu ce ai ka koyi ai mu mura muka hana ka in haka haka muka bukata ai muna wannan albarka arun alaihim aibi ne gare su an ta hadu da arun laraba su ba labarin anna muhammad da hana maka da almata cewa muhammad ya shiga makka da sanin jayar su amma in ya shiga da wannan hali na yarjejeniya sai mutane da cewa in ya shiga kan haka ba a yi yarjejeniya ba sai su ɗauka ya shiga akan an gwada masa gani an watan abada mu ba mu da shiga makka akan rinjaya har abada amma in ya koma shekara mai zuwa ya dawo mu ko sai mu hita mu ko gani ne ba mu bukata yi na harin na babban mai dakunan mu wanda ya riga da gidajenmu mu bambaye maka garin maka gaba da filafi a yami cikin garin maka bambaye shi kadai sai ya kare nuna wasi daga aikin umra in ya koma gari ne madina wanda zai ila mu ila mu na muka mu dawo gida da jimu amma haka shar'in da muka kowa ya tabbata shine anna kullu man aslama duk wanda ya karkata ya bi shi ga hannu nai a cikin wannan yarjejiyar daga bana zuwa gari ya rudu da ya mai kamo da shi nan maka wanda ya rinda ce wata addini nai ne ashabi daga cikin sahabbai da shi muhammadu wanda ya rinda wannan addini nai wani haka bila ya dawo nan garin maka ya bashi dama ai maka gidan su ya ban mu da shi faƙabilar rasulu sai maza Allah sallallahu alaihi ya karɓi wannan sahabban ya karɓi wannan sharuɗa gaba ɗaya tare da damuwar sahabbai ba sa abin da aka yi karɓi da ba sai dai mata maza Allah ce to bai dira a sa mata cikin wannan sahabbanci ba lamna fi hada lamna fi hada mata ba cikin wannan almar'atu in aslamat ita mace in ta zo ta musulunta ba a mai da ita makka sai in zama ce haramun ce ala kuma daga kafirai ba ta tafi hadar kitabu aka rubuta wannan yarjejeniya ga sigar rubuta bismillahir rahmanir rahim sai muhammad ya ce mu ba mu san haka ba la da arifar rahmanir rahima ba mu san wani ake da rahmanu ba da rahim kai dai abin da za ka rubuta muhammad ikutun bismikar lahumma ka rubuta bismikar da sunan allah bismika Allahumma da sunanka ya Allah wanda uwayen muka rubuta da wannan siga bismika Allahumma haka muka so ka rubuta ba bismillah da rahman rahim sai manzo Allah sai kuma ya ce Ali huwa al-katib shi sai dai Ali asan nan shine mai rubutun ka rubuta ba bismika Allahumma na yadda ni Muhammad bihi Muhammadu Rasulullahi Quraishan wannan shi ne manzan Allah wanda manzan Allah Muhammad da Abdullahi ya yi yarjeje ne da ƙwarin shara sai su hailu ya ce la ba mu yadda da haka ba a manzan Allah la da kabir hu Rasulullahi ma la da kabir hu a rubuta Rasulullahi ba za mu yadda ce mu ce mun yarjeje da Rasulullahi ba mu mun kahirce ma Rasulullahi yana Rasulullahi mu mu ce mun kahirce mashi ai da ma rashin yadda mu da shi Rasulullahi ta kawo yaƙi kare wuta mana dai bismika allahumma muhammadun abdullahi faqat muhammad abdullahi shine yarjejeniyar qur'an qala ali yace wallahi in qala sai annabi yace wallahi inni rasulullah na rantsar allah ni manzon allah ne wa in kazzabtumuni ko ku kare hata ni ni na yadda kun muhammad abdullahi ne tun da waɗanda suna guda biyu duka na wani kun yadda da guda an rubuta guda ya aliyu ya kai aliyu tun ka rubuta muhammadu bin abdullahi ka shahe da surullahi sai aliyu ya ce yadun gairu hadu yadun gairu hadu yadun wani hannu ba hannun aliyu ba ita ka iya shahe da surullahi ana ya bi la ta muhammad kalimata ni kan hanna ba shi rasulullah abada har abada li hada qalat sufyan dan haka malaman su ke cewa ladabi hayrun min imtisal amri shi ya hijin umarni wai ladabi kiyaye alfarman mai alfarma shi mu ko malamin ka ka kiyaye alfarma sai ya yi ka bi umarni ne amruhu huwa annahu wa aliyyu alkalimata abinda annabi umarce shi ya kalli shahi kalmar rasulullah amma ladabi ne da annabi shi ko yamna hukumin zalika yana hana shayi wannan tura sai ya kawo duka sai annabi ya ce mai to tun da nace ka rubuta ai ka shayi wannan kalma ka tsaya to kai ma nafsul qaliyatu irin wannan qaliya za ta afku gare ka kai ma sai ka ji bacin ta ali aliyin irin wannan za ta afku ga sayyidi ali bayan ya zama halifa sun sulhi bainahu wa bain muawiyata sai ku gashi yarjejeniya ta kama tsakanin da muawiya lokacin da amirul mu'minina ya rubuta ya rubuta shi sai ni ali ya rubuta risalatun min amirul mu'minina ali sai muawiya yace la ali ibn abi talib ali da abi talib ba amirul mu'minina ba madar kadai to maza Allah sai sama yace to an baro magana sai ni yanzu an dawo da magana yarjejeniya ma maza Allah sai sama yace idan yanzu kullum kowan ku ku waɗanda muka sai za mu umra yanzu har ma da abi ya soke hadaya sai wayar haka wayar halka rafar ya amke kai ne wadar ji amir huna daga nan mu koma madina bakiyar sahabatu julusan kowa sai ya zanne ya wanke hannuwa ya ki tashi yanki dabbar mutum guda bai motsa ba hilafa arafin saɓanin abin da suka saba da annabi da ya faɗi su zartar sai ya shiga wajen mata ta shi annabi in musulama ta ce in musulama fada halar ha ai ƙalar ha fada hala a za zaujatu yi un musulama ta sai maza ala shiga ɗakin heman mata ta un musulama da ita aka taiwa na umura ƙalar ha ta annabi ce mata kallamtul ƙauma na yi magana ta baina wata annahun ma a hannun wala kamar ba so a gina da umarce da shi ba sai ya fice mashi yanzu kai ya rufu lai ba haka za ka yi ba samaru da anta ka hita ila hadiyar ila hadiyarka zuwa taka hadiyar tanharu ka yi kabbara ka yi niyya ka soke dabbarka wata na bi halikaka ka kira wanzaninka ya halikuka ya maka aski labudda an yi faru ba su ganin ta yi aiki zan su ba aikata ba kamar yadda ka yi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ta wala bi kallim ahadan bai magana ba kowa ba ya dauki bashi ya soke hadaya tai an ce kuma can ba mun ce cewa ya zo da raƙumma guda 70 na hadaya shi kada su ko sauran sahabbai sun zo da raƙumma 700 annabi sun kira wanzan ya mashi aski kullu wahidin wa fa'ala kama fa'ala sallallahu alaihi wasallam sai kowa tashi ya soke hadaya tai ya kira wanzan ya mashi aski sai sashi ya zama yana masashi aski amma tare da gaibu cikin takaici da dinin matsalanci an yi kula ba aluhun ba alan sashi ya yi kamar ya kai sashi ya mishi da tilgalar da saboda tsanai mushi to nan ne sai yi umar ya tashi ya ce ba sai yi abakar a haɓar da shi wai kai abakar yana tambaya kayan mu ta san ma'anarin tambaya sai na fara tambayar ka alam ya kuma haɓar na annahu ra'aruwayan shi wai annabi ba cikin haɗa mu ne ya yi mawarki ba wanda manzo wanda Allah ya taba cewa la qad sadaqa Allahu rasulahu ya bil haqqi la tamuruna al masjid al harama insha Allah aminina muhallikina rukunukum wa muqaddirina ashe annabi hada mu ya wani muhalli ba sai abubakar ce lalle yayi amma ai shi annabi da yace ya muhalli da ayat da aka karanta ba sai al'ama bana ba yace mashi lalle annabi ya muhalli fa kadai wannan kuma tabbatar na tabbata ma ruya rasulullahi ta ta da kafa mafarki a daga gaskiya ce la mahala da ba mu ta ta da fa ma malaka umaru nafar sai ni umaru bai mallaki zuciya sai ba a ta aka rasula har ya zaure manzo Allah ta zama sai ya ce mashi ya annabi Allah to dirna annaka ra'aita ru'yan baka hada mana kayan mulkin zamu zo maka mai alkin kura ba amince kuma yanzu gashi zamu koma madina cikin bakin ciki cewa ba ku shiga masallaci da alwar ba sai annabi ce lalle na wannan barci amma na ce muku bana ne za mu shiga na ayyana muku shekara sai ce lalle baka ayyana ba lam takun al'ama baka ce muna bana ne ba ko faɗi ne ba ko faɗa muna ba sai manzo Allah sai kuma yace mashi za ku shiga masallacin Allah mai alhurma ba haka wannan tabbatar da magana da insha Allah sai sai ne Umar yace to tambaya kuma ta biyu ga kahirai can bisa ƙarya ga mu bisa gaskiya mun zo mun yi tunga sun yi tunga kuma kalmar su za ta tabbata ta mu za ta faruwa alamna alhaƙi ba mu a bisa gaskiya ba wal qawmu al batil mutanen makka ba su bisa ƙarya ba sai manzo Allah ce lalle haka abin yake mu a bisa gaskiya su bisa ƙarya to kai ba annabin Allah bane da gaskiya sai ce ni annabin Allah ne na gaskiya sai sai yi umar yace nuna zani yasa zani aka yin karamin kaso da babban kaso mu muna da karamin mu da jama'an mu sai a ce mu dau karamin kashi ku ku babban kashi a cikin addinin mu irin kenan tare da cewa muna da gaskiya ga mu da yawa ga mu da karfi kuma a ce kahirai su karya kuma ku rinjaye mu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mashi ni annabin Allah ne wala uhalifu amrullahi amma ba mai samu umarnin Allah ba a nan wannan duk abin da na aikata ba aikata ko ni sai da umarnin Allah kana mun abbar abkan da Abdullahi da Abbas ya zama ya kula yana cewa ya ku mutane ka shaidin ku da bin ra'ayoya ku rinka tuhumar tunanen ku ba tunanen magabata ba kun ga ranar yakin hudaybiya amru da yadina da al'amarin ga hannun mu yake mu sahabbai ba ga hannun annabi ba la nazar na rasulullahi sallallahu alaihi amma a tabi da mun ji wata annabi daga ra'ayi ne ra'ayina muhalafa lalle mun ga sabawa ya kamata mu yi ne ma ja bihi ga abin da ya zo da shi amma ba daɗi don ba mu ka samu umarnin annabi muka umarnin ba daɗi wa ba da zalika amma bayan haka ta bayyana sai alamar ya bayyana an da ra'ayin huwa sawabu sai ga tunanin annabi shine ka sani don cikin yarjejeniyar mai tsaci daga cikin cewa duk mutumin da yan musulunta yana tare da annabi cikin wannan shekara in ya yi tunga ya dawo makka to a kyale shi mazalar ta kuma sai bai bayyana musu dalili ba amma mutumin da yake cikin sahabbai in imani ne na gaskiya ne me zai ba shi sha'awa kuma ga dawowa zaman makka cikin kasar kayan shi a wannan lokaci don haka annabi ya ce ya yaba wanda bai ya koma maka a kyale mulki dama ba alheri tare da shi sannan kuma mutumin da yana musulmi ya zo makka ya zo madina ya musulunta ya ce ya miƙa kai amma suka ce mu maika da shi sai muka hana shi dawowa garin makka eh muka hana shi zama madina sai ilimi ne waɗannan mutane da suka zo madina muka ƙi an san su sai muka yi tunga sai muka tare hanyar da mutanen maka ka zuwa shan wurin hafarci da suka yi guruf shi ne sai suka tare hanya nan ga su musulmi sun hada mutanen maka su sauka wulga wanda zai tare sun suka zama su ɗan washi suka zama ɗan daba shi kuma nan annabi ya ce lalle ba zuwa madina saboda ya yarjejeniya ga mutanen makka sabon tuba ba amsa sai garin madina shi ke sai aka zanna a haka to waɗannan mutane sai suka zama mutanen makka bala'i sai suka aiko da ake muhammadu Allah waɗannan mutane ka gangare abin ka kame mun yaye to da aka yi haka na tsaka kaga abin da ba su sani ba wanda suka sa rai in hakan za su zama mai daɗi sai ga tare waɗannan ƙare waɗannan mutane a harar zama madina sai ya zama mutanen maka ala kakai to da aka ba su dama aka ce ya game da waɗannan mutane sai game wasu zama alheri kuma ga musulmi sannan kuma annabi ya ce to kuma banda ma ta fi yarjejeniya kaga cewa banda ma ta fi yarjejeniya mace tana da rauni ta ce ta musulunta kuma an mai da ita madina makka to za a rijaye ta sai annabi ya ce to banda mata to kuma aka rubuta hanyar da banda mata to kaga wanda zai zama amfani ga musulmi shi aka dauka almuslimul murtad muslimin duk da ya ridda Allah ya musulke bi ne wanda ya koma cikin kafirai la hadu lil muslimina fi ai kaga musulmi ba su da bukatar iri ne ai wannan kafiri ne bakar kadai shi ko al'ada addinin musulunci la ikraha fi dini ba a tilasta mutum ga addinin musulunci shi ko musulmi da ya musulunta a daga zuciya ta yi hakan in dai ya musulunci gaskiya ne wa rudda ila quraish ya koma wurin qurayshawa habiban in ya koma makka zai zan makoyin mu dan madina fi dahil adaihi a cikin a cikin tare da makiyanai an la budda an yakzim alba al kafirina wanda yake masoyin mu ne ya bi wannan madina an kace sai ya koma makka in ya koma makka to har yanzu zuciya ta tana tare da mu ba makawa sai ya harci wasu mutane ya ja ga irin nashi aiki to da wannan yarjejen ita zama guba ga mutanen maka amma a yin fatar makata nun annabi bai zo fatar makata ba su musulmi lamma ruddu da aka mai da su a makka sai sun koma cikin makka kun riga sun yi rantsuwa da annabi ayyamu hudaybiya ta ranar yakin hudaybiya su ko qurayshawa yuzawwiruna akabiba suna kawata karyayyaki na sifanta muhammadu sabbai ne ga manzalar sassan wa ala jama'a da sahabbai ne suna aibata su sai mutane suna sa ran kamar haka ɗaya abin yake an ce ai muhammadu mai raba iyali da uwayensu mai raba zumunta ne mai kashe mai yankan da binnai na mutane mai kaza mai kaza ana ta aibata annabi a cikin wannan mudda sai suka cewa ashe abin da aka sifanta muhammadu shi ba haka bane ashe mutum ne mai cika alkawari mai zaɓi zumunta mai baiwa da abi ne mai taimakon gajiyayye mai taimakon marayu mai taimakon zawarawa da dai sauran sifofi waɗanda ba da su ba sifofi annabi a isa ladar ƙuraishin sai mutanen ƙuraishawa suka sami hulɗa da annabi da safai ne min hiyarin nan sai suka ga ashe mutane nan na annabi ashe zaɓaɓɓen mutane ne ko ko da mutane hilafin ma ka musu ma'una ba kamar yadda suka ji gabakin kahilar maka ba tun daga nan sai imanin shiga zukatar da masu imanin su koma gida wai mutane muni nuna waɗanda mutanen madina da suka koma gida kan hanyar su kuma wajawar mutu mutane waɗanda suka imanin su koma kan hanyar su makka sai suna kiran mutane ila islam zuwa musulunci a turke amurka da shekarar amurka da ba ta shiga ba wani musulun ba sai sai mutane maka yawa yawan sun sun musulunta kana wanda shi ne al'amarin da ya wakana wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya san haka su wasu haka ba fa kabila sulha sai annabi ya karɓi wannan sasanci da kun koma daga wannan muba'a su kun mutanen madina sun kama hanyar koma to a kan hanyar su kuma sai Allah ya ba su nasara kuka ci garin haibara da yaƙi manzo Allah sun kuma ya tsare garin haibara su aka sunin jirgin tara ne gaba ɗaya ɗaya bayan ɗaya gari tara sai manzo Allah sun kuma ya ba da tuta yaƙi nishaɗin ga wani mutum sai bai nasara ba ya ƙara ba wani ba a yi nasara ba rana ta uku sai manzo Allah ko kuma ce gode Allah kamar zan ba da tuta zan ba da tuta ga mutumin da zai ci nasara akan gari haimara ya fita rajula mutumin da zai ci garin zai ci birnin haimara da yaƙi yuhibbullah yana son Allah wa rasulahu da manzo ne wa yuhibbullah wa rasuluhu kuma Allah da manzo ne suna son wannan mutum da Umar da Abubakar saban na cikin rububiyarsa ko wani ziyarta na ce shi yasa wannan matsayi sallar sama saboda annabi ya ce yuhibbullah wa rasuluhu wa yuhibbullah wa rasuluhu yana son Allah da annabi kuma Allah da rasuluhu suna son wannan mutum wanda za a ba wannan suna gobe a wata gari godon da ta yi sai maza Allah san su ce ai Ali bin Abi Talib ne na sai ya da Abu Talib dan Abu Talib sai sai yi umar ce rundun sai ciwon ido ya kama shi mai tsanani la yasir an yi halala bai ya halarta wa nan uluhuni a dai kira man shi sai maza Allah ya kira sai ya fata fada fi a yanayin manzo Allah ya to ni ga dan sai bin ali fa ba da wanke ya wanke nan tafi fa ka da mun rayata aka daura tuta aka bashi rayat tuta cin garin haibar ta manzo Allah ko ya bashi tuta bai la a fara alaiha la ilaha illallah muhammadu rasulullah abin da an rushe da wannan tuta shine la ilaha illallah muhammadu rasulullah ya mika masa yi ali sai sai bi a yake alamar ƙasar bisa kan ni zan yaƙe ku sai sai annabi ce mashi ka yaƙe su akan ce sun shaidar ba a yi wata gaskiya sai Allah annan muhammad kun manzo Allah ne sai an sai ni alifirkan sun iya jizyata su miƙa jizya an yadda wani sa yiwuna su ba da haraji sannan mu haƙuri in kuma sun ƙi ba da haraji faƙatilun to takobi ya raba wakatulun ka tinka ya ƙirga wannan ɗayan hujjoji guda ku a fara da aliyu ya harun sai dai aliyu tana gaugawa amma mai himmi da ya kai kusa da garin sai ya kafa tutar yaƙi ya daidaita baladen yaƙi a cikin waɗannan mutane na haibara akwai wani babban sadauki ya ƙaru da murharu ana ce mai murharu da ɗan uwa ne dukkan su ko wani mutum guda ya ƙatul alfa yana iya yaƙa mutum dubu shi kadai murharu sai ɗan uwan murharu ya hita da ya hita kuma kwamfuta sai dai alimai ya kashe shi to sai murhabu ya ce lalle magana ka ta gaskiya ce ba sai fito da kai ne sai ya ce ba sai ali faƙala hu murhabu faƙala li aliyin inna hu murhabu sai ya ce ba sai ni fa ne murhabu wai abin da ya magana shi murhabu waka yana cewa kar alimar haibar anni murhabu shakin tilahi batsalin mujarrabu idil hurubu aka balastar ta hibu a ƙar alimar haibar mutanen haibar sun san ni ko wani ne ni ne murhabu shakin silahin mai kaihin makami baɗalin sadauki ne mujarrabu wanda an jarabta inda ta ina iya jin nasara a kan mutum dubu izinin huru a ƙabalin lokacin da yaƙi ya kwatanto tartahin wuta yaƙi tana ruwa far'ar ali sai sai ali ce mashi a nan lafi sammar ni ummi haidara kalai fi gabatin karihi manzara kuɗi mujissa'i kai lissandara ni kuma in ka man kirari da cewa kai ne habar to ni ana lazi sammani umri haidara ni ne uwa ta tamnin suna da aliyu haidara ma'ana haidara zaki to ni ne uwa ta tamnin suna zaki kalan riga ba ta yadda kafin zaki rufi karihil manzara wanda in ya hita wajen hama ba a son ganin huska da saboda ba ta da kyan gani kudi ne mudin sare ina cika masu mudu ma'aunin yaƙi ina cika masu shi kai da sandar ta awo kuma na na awo na awo na maɗaciya ina bari in faɗa ma wani abu wanda zai baka mamaki sai mu hau an tar'aita albari hata tin nauni asadar a jiya daren ji a waye gari yau kayi mafalikin kaga zaki ya ɗatu luka yana yaƙi da kai ana za ka lafar to ni ne wannan zaki wanda ke mafi umi haidar ni ne wanda uwa ta kan mani suna zaki daga nan ne aka samu sunan aliyu haida fala rabu da saidi tursa aliyin to shi da aka mishi wannan saidi aliyu mai wannan kalma sai musata sai ta sama saidi ali ya yi gauga kai mai tsara sai ya kare garkuwa da sai ta garkuwa turku sai garkuwa saidi ali sai ta kare fa'ala aliyun babal hijini to shi kuma wannan gari nasu sai sai dai ale ta sama wannan ƙohon jirgin dambon jaddin da aka kulle garin ya fita kan ruwa arba'u na rajulan wanda mutum arba'in ka buɗewa sai an samu mutum arba'in su buɗe garin sai sai dai ale sa hannu hannu ya ɓaɓɓake shi wasu na gaba shi ya yi garkuwa da shi hatta a san rajula har ya ɗinke muhammadu da raba hannu ya sare shi fasa kada ya faɗi sannan sai ya kabbara ya shiga garin da yaƙi wa fata alhisna ya ya shiga garin da yaƙi wa alƙalbaba ya je wadda wannan gatsin kulle garin samani da zira daga inda yake ya je wadda gatsin kahin ya waɗi sai da an kai kamu sama da haka ce ma inda je wasu kaga wannan kowa ce daga niyya zalikal hisna aka ci wannan gari da yaƙi wani tula samaniya da sauran garuruwa guda takwas har zuwa ƙarshen wannan garuruwan da aka ce da yaƙi kuma abin mamaki a ciki akwai kasirin minin na bukatu akwai abin tayya cikin wannan gari da kayan yaƙi da dabbobi kullum hamar alƙarin waɗanda mutane suka zo sulhin hudaybiya an dawo makka cikin damuwa to kowane sai da ɗauko kaya wuri alƙarin hudaybiya na wanda ya ka'ima ilar madina aka dawo madina da ganima mai yawa wannan ita hadi za ta ita kira da ita ruwan da kamar ne Allah wa da mu'mini Allah ya ga masu imani irin ba da kuma ka san su da mubaya'a ta haka da rinka ƙarƙashin wani itaciya
الله لا يرضى عن العبد Allah bai yadda da bawa ne illa idza radiya al-amru an sai shi bawan ya yarda da Allah kai kai ma Allah shigo shigo sai shi Allah in ya gane da gaske ka sanar sai yarda
رضي العبد لله سبحانه وتعالى ban ji رضي العبد ba radiya al-amru an Allah tabaraka wa ta'ala bawa ya yarda da Allah أن يرضى بطاعته Ah, yarda yarda bawa da Allah an yarda duka lahi yarda da hukuncin Allah ya kaddara mai da- mai tsaci da mara tsaci
ويسلم له wa yusallima lahu yamika kai ga Allah ورضي الله Is- wa ila Allah sai ga Allah Allah an daga bawa أن يغفر له ya gafarta mai zunubansu bai ne
ويدخله الجنة kuma ya shiga da shi aljanna
نصحه له nan da muna ya rubuta a nan annahu la ya an jami'i ahli al-bai'at ahli al-bai'at Allah ya bayyana cewa dukkan waɗanda mutum dubu da ɗari uku ko da ɗari hudu ko da ɗari biyar duka Allah ya rubuta المنذ عنه بها mutum dubu da ɗari uku ko da ɗari hudu ko da ɗari biyar نعم فعل وليه fa'alim Allah yin haka da aka dawo daga sulhun mudaibi a cikin damuwa shi Allah ya san ma fi ƙwararru a cikin ababen da ke muka san na bai me da su rike na gaskiya wannan bayan da suka alƙawari fa'an zala ta kila sai ya fakar zuwa alayhim gare su wa sabon fata karibar ya haɗa su da fatahar nasara karibar ta kusa ko fatahar haibar shi ne ce ya ce gari haibara ba dan kirafin ba sun ji wajen mudaibi daga sulhun mudaibiya wa maganibar samun ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا wa حكيما maganima kuma Allah ya haɗa su da maganima maganima ta yaƙi kafiratan mai yawa a wadda su kafiran minal gana'in sun san mai yawa da ganima firin su ne haibara a cikin bira na haibara lafiya man na faɗaɗi balle ma abinci da aka samu allafi karat wadda ta zama ta illu indahu take da karanci a wurin mutanen madina ya huruna ha za su ɗebo ta ne haɗa da gare haibara وكان الله ألا بمشي با عزيزا بوايا سركي حكيما فوانا كما هجما أيضا كما بذلك ما يتبان صالح هجما
وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجلكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما
وعدكم الله وعدكم الله Allah ya alƙawarta muku maganima ganima ya ci gafiyarta mai yawa ta hukuna har ta hukamo da ne da guguwar na nasarori fa ajjalatu hadi Allah ya alƙawar ya gaugauto muku hadi ganima ta wannan ganima ta ibara ya gaugauta muku ita a wanke damuwar da aka rike don shi zuwa makka ta yi aikin kura wa kaffa aidiyan nasu ankum Allah ya kame ku hannuwan kafirai fi iyalinku a iyalanku an kame hannun milahikai lamma arada rasulu sallallahu alaihi wasallam an huja da manzo Allah ya mutu fita zuwa ila mudayyin zuwa kudu zaidiya auta alal madinati auta auta alal madinati sai wasinci da kula ga madina yahamul yahuda saboda tsoron yahudawa an yan ƙurna ala kan yi wani alƙawari faka kafa Allah fi kurumi kuruba ta ala jewa rabani a cikin dukkan mutanen ya milankai da yahudawa lam ya ta'arranu li ayyatil muslimina ba su hijiran mahuda talakawan madina ba ba a dahun bayan sai annabi hudaybiya wa yatakuna ayatan lil mu'minina kuma wannan zai zama alama ta nasara ga masu imani في نفسنا أشكرنا فهم ونفسنا ويهد يوم كما الله زي شيئا تكون تبعنا تمكي مقدين ومدى يكيب طريقة تمكن تمكن برداء إلى الله تبارك وتعالى
صدق الله العظيم Malamin ne ranar Juma'a ne ne da wankan Juma'a. Bayan na ƙare da na je masallaci ne da aka sallar da sallah ya ji tuna ban yi awon lawa farko ta mana ya hukunta wannan sallar ta wata juma'a
shi wancan jama'a musamman ne a wata magana sunna ita ko a wata kuma jama'a wajibi ce don haka nizami ya yi kalin majita na ita wannan jama'a da suna da zai yi tsaya na wajen alwala da farilla ba su har sai su ma ba da
za ku ci wannan mutum ne ya yi alkalin sai shafaɗi bai rukuni ba da jin wajen ya yi sinatan kallon shi na dare sai ya yi sai ya zama da bai samu tashi ya yi wannan sallolin da yake so ya yi ba shagafar tamanin bayan ya yi a bayan ya tafiya da fajari yana iya yi wannan shafaɗin wuturin koko a in ya zuwa hakan ta ba mutum da ma da gabatarwa saboda shi wuɗi shi ne makullin na da zai zai ita ko da kallon da fajar yi wani wajen albayan ke ma'ana na wani gobe ya da shi wuɗi ne makullin jiya an zaɓi a kare wuɗi
na fasa malam waɗanda turori ne ya kamata mutum ya karanta da shafaɗi shafaɗi da wuɗi ne raka a farko da shafaɗi a kan sa fatiha da sabbi raka a sai fatiha da kulla raka a sai kuyi fatiha da kurkuwan namu da biyar da biyar da biyar da biyar har a kan wasu a wasu da sauran
Allah ya saka da alheri da fatan ka sha ruwan lafiya ina neman addu'a ka yi hanya ta samu kurarwa da Allah ya sa ba mu ganta ba ta bace ranar sha biyu ga watan hudu jira ta dubu biyu da ashirin da biyu a cikin kasuwar kawo gaba ta bala mana bara addu'a Allah shi bayyana ta.
Allah ya samu ranar kuma ranar Amin.
Allah ya bada kasan rayuwa lafiya.
Amin.
Allah ya bada zuwa kafar lafiya.
Amin.
Allah ya bada zuwa kawai kawai lafiya.
Amin.
Allah ya tsara maka aiki wannan da ya fara da Qur'ani.
Amin.
Allah ya tsara duka maka aiki wannan da ya fara da Qur'ani.
Amin.
Ya bada wannan da ya fara maka Allah ya fara cikin madadar da ke kuma samu a cikin wani wannan da ya fara da Qur'ani. Allah ya fara da Qur'ani. Allah Amin.
ألم تجعل الإبادة وأن الأول في القدس أنها تقضى على الرياض المقابل Amin.
كان معظم القرآن ألم تجعل الإبادة والنية إلا إذا جئت من الله والنية مرضهم على الدعم الباطل مرضهم على الدعم Amin. Allah ado da mu ya nasara. Amin. Ko ne ne shi ado ne gaba ma da ne ko ni ba. Allah ka san kuma ado da kowa. Allah ka yan samu cikin wannan wata wani wani da ne kai. Na yi albarka alfa'ar. Albarka ba kuma da sarki. Albarka ma da wata mallakar da Allah mu da muke da kuma Allah ya nuna albarka. Allah ya samu da wata ya gani da galan mu. Allah ya mu da da mu yi zuwa. Allah shi wani wanda wanda ya san gari. Allah ka sa ya da mu sauki ne da gaskiya. Allah duk wani mai dokewa a lafiyar da ke. Kowa ba wani kuma ya cikin jini a duniya dole. Allah ka kawo ka dawo da wani. Dukkan da sarari. Waɗannan waɗannan matasa da gaban mu kowa yana da bukata. Sai ke. Wani yana wani yana da gari, wani yana da fili, wani yana da jini, wani yana da yadda. Amin.
اللهم لا يصل الى الجنه يا الله اللهم لا تعالي وفي مجدها مالك وفي سلام يا سلام وانت انت يا سحار وانت انت يا كريم وانت انت يا حليم وانت انت يا رحيم وانت انت يا عليم وانت انت يا رحيم وانت انت يا كريم لقد انت لك ان كل هم فرضا عليك يا كريم يا كريم يا كريم يا رحيم يا من هذا الجود ما وجد لك الله اللهم اجعل لك ما لا ترجوك اللهم اجعل لنا وارحمنا وارحمنا وتغفر لنا انك لا تغفر الجميع يا رب العالمين واعز الذين احسنوا الغيبين وعافوا الغيبين يا رب وتبارك لك ونورك كما حولت الى عدد امه كلهم مسلمون ذلك ما اسالك ان صلاه واسالك ان صلاه ولا حول ولا قوه الا بك يا رب الامر يا عبدي لا عبدي لا علي لا بدوني يا من هو العلي الاسلام نسجد لك ما لا مرضيك اللهم صل وسلم على محمد اللهم صل وسلم على محمد اللهم صل وسلم على محمد اللهم صل وسلم على محمد اللهم صل وسلم على محمد اللهم صل وسلم على محمد